إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na farfesa ya gwandu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yunifin watan ramadan yau juma'a sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun fara suratu fatir kuma mun tsaya aya ta shidda yau za mu tashi aya ta bakwai allazina kafaru lahum azabun shadid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
jiya mun tsaya ayoyin da ke magana lalle za a yi tashi alkiyama ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun ya ku mutane hakika alƙawalin Allah gaskiya ne alƙawalin ne alƙawalin tashin kiyama da za a yi to yan tashi ki tashi alkiyama ni za a yi allazina kafaru lahum azabun shadidun dama mun yi bayani cewa yan tashi alkiyama mutane sun rabu kashi biyu don haka don mi da a tashin kiyama domin waɗanda suka kafirce suna da azaba mai raɗaɗi wallazina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun karim su kuma wa'in su ko ajrun kabir su kuma wa'in suka yi imani suka yi aikin kwarai suna da gafara da kuma lada babba haka ya fito mu a cikin suratu saba da muka yi wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'atu qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبب من ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم wato kore yaushe mutane kashi biyu ne ai tashin kiyama don da ake tashin kiyama can Allah ce domin a saka mu a cikin imani da da Allah da ranar lahira suka yi aikin kwarai waɗannan suna da falala da lada babba waɗanda suka wuce iyaka wajen ayoyin su kuma suna da azaba mai raɗaɗi shine nan ma ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun ya ku mutane haƙiƙa alƙawalin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi garu bayan aya ta gaba ta yi magana wane ne algaru din shedan sai gaba Allah ya ce alladhina kafaru lahum azabun shadidun ya ai tashi alkiyaman nan dama abubuwa guda biyu ne mutane za su kashe biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir haka suke ko ina shine allazina kafaru lahum azabun shadidun wanda suka kafirce suna da azaba mai radadi mai tsanani wallazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir su kuma suka yi imani suka yi aikin kwarai suna da gafara da lada babba kaga abubuwan da za a yi na jarabawa ranar alkiyama iyaka an ba da sata ansa an gaya maka kwata-kwata iya an jefacin mutane gida biyu za su kasuwa wanda ya yi imani da aikin kwarai yana da lada babba wanda ya kafirce ya karyata ya kafirce yana da azaba mai raɗaɗi saboda haka sai mu yi ƙoƙari mu yi imani mu roƙi Allah ya tabbatar da mu akan imani mu yi tabbaɗan tabbata akan imani kaga alhamdulillah ba mu yi ma Allah wani abu ya halice mu mu'mine ba mafi yawa a haihe mu ne haka iyayenmu kaga babbar kyauta da Allah ya yi muna shine ko da muka taso ba sai da muka yi dogon tunani ba ba sai da aka yi muna dogon wa'azi ba ɗan allazina amanu mun same shi muna cike wa amilu salihati shi muke bukatar mu yi daga kowa ya yi yaki da shi ɗan kowa ya yi yaki da kai ne ya ga yayi ayyukan ƙwarai kullum kacce wuce bai zan kana da wani aiki na kwarai ba domin kana da miyagun ayyuka su za a zamewa cikin ayyukan kwarai innal hasanati yuzhibna sayyi'at sai zan kana da ayyukan kwarai wa atbi sayyi'ata al hasanata tamwa don haka alhamdulillah Allah ya azzata mu da an haihe mu muna musulmi a haihe mu ne shi wasu malamai suke cewa suna roko su ce Allah ka ba mu musulunci ba mu roke ka ba ya Allah ka ba mu aljanna muna roƙonka kaga musulunci dinnan ba addu'a muka yi ba Allah ya yi mu musulmi Allah ya ga dama ya yi muna wannan kyauta da wannan ni'ima yanzu muna da allazina amanu abinda muke bukata wa amilus salihati sai ya kasance mun dage mun yi aikin kwarai wannan kuma daga kawunan mu ne imani yana tafiya ne tare da aiki yake tafiya don haka kowa ya gani ya gabatar ni yayi na aiki ni yake son ya iske gobe ranar lahira don haka Allah ya gaya muna dai yayin tashin alkiyama mutane sun kasu kashi biyu alladhina kafaru lahum azabun shadidun walladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah ya sanya mu cike sai Allah ya ce afa man zuyina lahu أَفَمَنْ su'u زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
sai Allah ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana shi yanzu kana gwada kana kana kamanta waɗanda Allah ya kawata musu mummunan aikin su suka gani shi aiki mai kyau wannan yafi komi wahala da rudewa wannan yafi komi shiga cikin da na sani mutum yana mugun aiki sai Allah ya zayyana mai shi ya kawata mai sai ya ga cewa aikin kwarai yake wayannan mafi yawa wayanda ke addinin nasara sun fi shiga haka da wani suka ƙetare bidi'a mutum ya ƙetare bidi'a yana ganin aikin kwarai yake yana ganin kusanci ga Allah yake ashe Allah ya kawata mai aiki ne kuma aiki ne mummunan aiki ne Allah ya ce kul hal nunabbiukum bil aksarina هل amala ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah ya ce kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala shi in ba ku labari waɗanda suka fi kowa hasara wajen aiki sune allazina balla sa'yuhum fil hayatid dunya wayanda aikin su ya bace a nan rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna suna kyautata zaton cewa sun yi aiki mai kyawu don haka akwai babban hadari da sayyidina Umar ake ruwaitowa ya iske wani babban limami na addinin Nasara cikin coci ya keɓance cikin daji yana ta bauta sai sai na umar ya aza kuka ya ce amilatun nasiba tasla naran hamiya ga sun yi aiki sun gaji aiki sun gaji amma za su shiga wuta wadda yake mai kuna mutum ya yi tayi ya yi tayi ya yi tayi don shi a muke ta addu'a ga yin magdubi alaihim waladdallin wanda suke batattu ne game da su Allah zai magana a nan suna aiki na kwarai suna mugun aiki suna aza aikin kwarai suke wannan shine bambancin yahudawa da nasara don ka taho ne ba taɓa ɗauke ba sai da ka dawo Ko an an taɓa ɗauke muna wuta an taɓa ɗauke muna wuta wani tafsi sai yau mala hasa ya dawo muke akwai ba ba janarita ba ne? su ya ke don shi babu haɗari kamar kana hanyar da ba ta ƙwarai ba kana tsammanin kana bisa hanyar ƙwarai daga su yahudawa suna bisa ɓata sun san suna bisa ɓata amma nasara suna bisa ɓata ba su san suna bisa ɓata ba don shi mafi yawan mai musulunta daga nasara ne da kika gaba yahudi ya musulunta amma ko da shi mutum ya musulunta sai ka kiristoci ne suke yawan musulunta don da ma ɓace suke to haɗari shine wanda zai mutuwa cikin ɓata cikinsu mutum yana aiki tukuru cikinsu akwai inda ba su sa takalmi duk inda suke tafiya ba su sa takalmi don haka za su sha rana za su sha wahala za su ƙahun su bororo aminatun nasiwa ta slanaran hamiya cikinsu akwai inda ba su aure gaba ɗaya ba su aure ba su kusantan mata cikinsu akwai waɗanda ba su sa ɗan kunne ba su kuma wani abu na ƙawa suna ta aiki wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a suna tsammanin cewa aikin kwarai suke amma mummuna aiki suke shine Allah ce aka manzugina lahu su'u amrihi shi yanzu wanda aka kawata mai mummunan aiki ne fara'ahu hasanan ya gane shi a matsayin aiki na kwarai wannan kuma a cikin wannan al'umma masu yi haka sune ma'abuta bid'a mutum ga abin da ya tuzgo daga Allah ga abin da ya tuzgo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da Allah ya koyar annabi ya koyar ga abin da Allah ya sauka cikin alkur'ani annabi sai ya faɗi cikin hadisi sai rike wani wanda ba shi ba yayi tayi kuma wani lokaci yana itikadi yana kudu cewa wannan da yake yafi wanda Allah ya sauka suwa yafi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaga akwai hadarin gaske kuma ya kasance akwai wani tawili da yake yi yake faɗi ya bada misalai yayi dubaru yayi kwatance kwatance sai ya tabbatar da cewa wani wanda aka kekero shi yafi wanda Allah ya faɗi shi ya fi wanda annabi sallallahu ya faɗi ko ya kai wata ibada da babu wanda ya sa shi ya dinga yi ya yi ɓata lokaci mai tsawo yana yi ya je lahira aka tambayewa ya sa shi babu wanda ya sa shi don haka mu ji tsoron Allah kada mu auka ma bidi'a wannan aya tana cikin ayoyin da suka fi ko da misorar ta suwa akan bidi'a afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana shi yanzu kuna ganin wanda aka kawata mu mugun aiki ne yabdan shi aiki mai kyawo za ka kakka yadda aikin ya kasance naka ne kaga Allah ce su'u amali ne mummunan aiki ne za ka sai ya kasance aikin duk da za ka yi a kitabu wa sunna ya zo duk wata ibada da za a baka duk wani zikiri da za a baka ba a buƙatar kirkiro wani zikiri kowanne iri ne wani suka taho na alkit da suka zo daga littafin Allah da suna annabi sallallahu sun isa karanta fiqhul adiyati wal azkar na Sheikh Bakar Abdullah Abu na Sheikh Abdurrazzaq bin abdulmusul ali badr karanta littafin hisnul muslim na alkahatari karanta littafin amal yomiyar laila na imamun nasa'i alkalimun tsayib na ibn taimiyya ga littafai nan waɗanda suka ɗauke da azkar waɗanda suka inganta daga littafin allah da suna annabi sallam kada ka je ka kirkiro wani yanzu wani yana wani addu'a yana wani zikiri yana saja inda yake tsayawa wal kaza wal kaza yana yi daidai kaga fara'ahu hasanan kenan sai yaga ta hidadi wani ya kika wata salati yana karanta ta da sajadi wa kullu man kaza wa kaza wa kaza sai yaga ta fi dadi bisa ga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli sai ga ana aiko dirage ce kowa ya iya ta wani ya kika wani zikiri da shi yana ta kaza da kaza sai yaga ya fi la ilaha illallah dadi kuma wancan fara'ahu hasanan kenan zugina lahu su amalihi fara'ahu hasanan wane ne daidai wanda ya inganta daga annabi sallallahu wanda ya zo cikin alkur'ani zaka ko sallah ce zaka yi ko zikiri ne zaka yi ko mi zaka yi ka tabbata ya zo daga qur'ani da sunna ji wanda yake so yayi azumi fiye da yau ya sha ruwa gobe annabi ya ce la afdala min zalika babu wanda ya fi wannan domin wannan ne ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mafi azumi shine azumin annabi dawo amma wani na iya azumin wata uku tun rajab azumi ya kai rajab sha'aban har ramadan ya wuce yana ta azumi amma ne yayi daidai bai daidai ba zai ga wasu wanda ba sani ba sai su ga kamar abin yabo ne wata uku jere da juna yana azumi ga ya an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya azumin da yafi in yau in sharuwa gobe annabi ya ce la afdala min zalika babu wanda yafi wannan kaga inda hankali mutum ke sai ce a to wannan ai yayi da yawa to shi kuma wannan yayi wanda aka ce yayi wanda ya daidai da sunna za ka ku yadda da wani zikiri wanda bai inganta cikin littafin Allah da sunna Annabi sallallahu ba ka ku yadda da wata ibada da bata inganta cikin littafin Allah da sunna Annabi sallallahu ba har a gwada muku ta kai ta wadda ta inganta daga sunna ko ta fi wadda ta inganta daga sunna mu ce na shiga afa manzuyi na lahu su'u amalihi fara'u hasana yanzu wanda aka kawata ma mugun aiki ne sai ya ganshi aiki mai kyawo kaga wannan ya tabi sai Allah ya shafe jawabi sai Allah ya ce fa inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah ke batar da wanda ya ga dama Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama kaga Allah da iko ne yana jingina ma kai ne batarwa ya ce Allah ya batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama amma kai dan adam baka jingina ma Allah ya batar da kai ba a haka na amma shi Allah da kai ne yana iya jingina ma kai ne wannan domin kai ma da baka jingina mai shi a lafazi ne a baka jingina mai shi domin ladabi da girmamawa ga Allah amma a itikadi da kudotawa sai ka yadda wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi cewa duk abin da ya auku na alkhairi da sharri daga Allah ne sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ka tafiyar da kanka game da su kana cikin damuwa wata kada damuwa ne ya ki shiryuwa wani ya ki gyaruwa ta sa kai ka halakar da kanka cikin damuwa da nadama a'a kai mai wa'azi kake in kai musu wa'azi ka kira su ka shiryar da su ka gaya musu daidai ka nuna musu abin da ba daidai ba ka kare naka in ba su yi ba kada damuwa ta sa ka shiga da kanka cikin damuwa ya kasance haka halakar da kanka don shi Allah ya ce fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا sai yi ka halakar da kanka saboda jin takaici ba su yi imani da wannan littafin ba kana mai jin haushi da nadama kakkai haka in ji Allah saboda shi annabi sallallahu ku mu da duk wanda an mumini yanzu ya san musulunci shine gaskiya sai ya kila akwai dan uwan shi ko baban shi ko masoyin shi ko matar shi ko wani na kusa da shi wanda shi ya ki ganewa ya ki ya ki bin hanyar daidai sai wani ya ci damuwa ce sai Allah ya ce kakkai haka in ka bayyana musu gaskiya ka kira su ka yi musu wa'azi ka ja hankalinsu to Allah tabaraka ta'ala ya ce fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada rayuwarka ta tafi cikin damuwa game da su don haka don duk gari kana ganin kamar an lalace ana sabon Allah kayi wa'azi bai yi ba bai sa ka ce bai ka kashe kanka shikenan kawai tunda kayi wa'azi ba ba ansa ba ko kuma bai ka kai azumi akwai masu eh, yajin aikin cin abinci ka yaji aikin cin abinci ba ka koma cin abinci sai mutane sun shirya ko bari ka bar garin ba don yin hijira ba a'a don dai kawai ka ƙaurace musu tunda sun ƙi imani a'a gwargwado in wani ya saba ma Allah wata ran wani zai ma izgili ma kana faɗi kana kiran mutane zuwa ga Allah sai zo shi ne maka izgili yana gaya maka to wannan kai ya sa ka ji haushi ko kuma shi kanshi yana aikata wasu abubuwa da ana taimai wa'azi kai kai wasu su yi wasu su yi suka ga cewa to don mi wani bai yi imani ba don mi jama'a ba su gyaru ba don mi ba a rufe gidajen giya ba don mi ba a rufe gidajen banna ba don mi ba a yi kaza ba sai wani abin ya dame ka eh yana damun ka wace irin damuwa ta marar alinku munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika dhaful iman wannan damuwa ce ta Allahumma inna hadha munkaran la arda bihi Allahumma inna hadha munkarun la arda bihi irin wannan ce wannan Allah wannan munkari bai yarda da shi ba amma ba ta irin har ya halaka ka ba har wani ciwon hawan jini ya kama ka ba har zuciyarka ta dinga bugawa ba daidai ba a kakai haka ne in kai wa'azi shi ne naka saboda me inna allaha alimun bima yasdaun lalle Allah shine masani ga abin da suke aikatawa ya san suna aikatawa inda ya ga dama da ya shiryar da su amma bai shiryar da su ba don shi da kai ne ya faɗi cewa kafin ya faɗi wannan sai ce fa inna allaha yudillu man yasha'u Allah shi yake batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha'u wannan aya shirye suwa ce ga masu wa'azi da masu kira zuwa ga Allah sai Allah ya ce mai wallahu والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور Allah ya ce wallahu allazi arsala riyaha Allah shine wannan da ya aiko iska har yanzu dai Allah yana magana mutum surorin Makka suna magana ne da tashin alkiyama Lakin za a shiga magana a tashin alkiyama bayan yanzu muka gama ta ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun yanzu kuma wata aya za ta shiga magana tashin alkiyama da wani uslubi na daban da wani azanci na daban da wata magana ta daban Allah ya ce wallahu allazi arsala riyaha Allah shine wannan da kuma Allah shine wannan da yake aiko iska fatufihu sahaban sai iskar sai ya motsar da girgije sai ka girgije yana tafiya sama yana gudu fasuknahu ila baladin mayitin sai mu shayar da ruwan wannan girgije ga wata ƙasa ke kasassa wata ƙasa matatta wadda ta mutu ba ta fidda tsero fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha sai mu fitar da sai mu raya ta mu raya wannan ƙasa bayan ta mutu kun ga yadda ake haka sai Allah ce kadhalika nushur haka Allah ke tadda mamata yadda kake ganin ƙasa da ta mutu in Allah ya koro da iska iska ya koro da girgije girgije yayin ruwa suka sauko sai ta tashi to sai kaga ta fidda tsiro to haka Allah ke fidda Allah ke tadda matacce ko ina da wurare daban-daban Allah yake buga misali da ruwan sama da yadda yake fidda tsiro yake raya ƙasa bayan ta mutu da tashin kiyama wata gal'abba hamidatan وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير Allah ce wata al'adha hamidatan zaka ga kasa mace fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij idan muka sauka san mata ruwa sai ta kumbura ta yi tsiro sai ta kowane irin nau'in tsiro ta fitar sai Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan domin Allah shine gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma shi yake raya matattu kun ga yayi amfani da wannan ayat cikin suratul hajj akan dalilin cewa shi yake raya matattu tunda shi yake raya kasa lashi ibnu kasir yace yace kafiran ma yastadillu ta'ala alal ma'adi da yawa cikin Qur'ani Allah ke kafa hujja da tashin alkiyama bi ihya'ihi al-ardh da daraya kasa da yake ba'da mautiha bayan mutuwarta kama fi suratul hajj kamar da yake suratul hajj wancan ayat da muka karanta yunabbihu ibadahu Allah na na na nabbahar da bayan shi yana fadakar da bayan shi an ya tabiru bi hadha ala zalika cewa su lura da wannan akan wancan su lura da mutuwar ƙasa bayan ta mutu Allah ya raya ta su lura da wannan akan cewa Allah zai raya matattu fa innal arda takunu maita ƙasa tana kasancewa matatta hamida busassa la nabata fiha babu tsiro gare ta fa idza arsala ilayha sahab idan aka aiko mata girgije tahmilul ma'a wannan girgijen tana dauke da ruwa wa anzalahu alaiha aka saukar da ruwan gare ta ihzat ihtazzat wa rabat sai ta girgiza ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta fidda kowani irin nau'i na tsiro mai ƙayatarwa mai ban ƙayan gani kadhalikal ajsadu haka nan jikunkuna na mutane idza arada Allah subhanahu ba'athaha wa nushuraha idan Allah yayi nufin ya tada ita ya ya tada ita anzala min tahtil arshi mabaran sai Allah ya sauko da ruwa karkashin al'arshi ya ummul arba sai uh, ruwan su game ƙasa jami'an gaba ɗayanta fatambutul ajsada fi quburiha sai uh, uh, al'ajsada sai jiki ya tsiro a cikin kabari kama yumbitul habba fil ardi kamar yadda kwaya take tsirowa a bayan ƙasa wali hada jaa fi sahihi don haka yazo cikin sahih bukhari da muslim kullu ibn adama yabla duk dan adam yana komawa ƙasa yana karewa ya an sa shi cikin ƙasa yana nunnugewa illa ajaban zanabi sai wani kashin baya da anna ana ce mai ajaban zanabi minhu khuliqa wa minhu yukabu daga shi aka halicci dan adam daga shi kuma za a koma hada shi ولهذا قال تعالى سوداك الله تعالى yace kadhalika an-nushur haka ta yadda mamata yake don haka in bayan mutane sun mutu kamar yadda Allah ke yi kasa ta mutu sai royan mutu sai a saukar da ruwa kowa yana gani a kowace shekara ana haka sai tsiro ya fito a ce cikin fa'idar damana da ruwan sama da ake ba don a samu abinci ɗaya ba har don ya koya muna yadda ake tashin alkiyama yadda Allah ke raya matattu haka a ranar alkiyama za bayan an yi kowa ya mutu za a yi ruwa a daɗe ana ruwa ruwan da su yanzu ba tsiro zai fitowa ba ɗan adam za su tserowa sai naman jikinsu sai ya dawo idan sun koma mutane yadda suke sannan sai a yi busa sai su fafaɗo daga cikin kabarinsu sai su taso annabi sai ya faɗi akwai wani ƙashi wanda shi ɗai a baya mutuwa a cikin adam baya baya narkewa baya komawa ƙasa daga wannan ƙashin ne ake koma talittar ake koma talittar ɗan adam don akwai dalilai da yawa da suke nuna wanda za a yi tashin alkiyama wanda ya yi musun tashin alkiyama ya yi musun lamari babba ya yi musun lamari mai girma wanda hujjoji da dalilai bayyanannu sun nuna za a yi in dai a mutu a tashi ne to muna ganin shukoki suna mutuwa su koma tashi watan allan da ya raya su shi yake koma raya ɗan adam bayan ya mutu domin ba ɗan adam ya halicce su ba allah ya halicce su har nan Allah nan da ya halice su to shi halici dan adam in ya mai san musu rai abu ne mai sauki ya mai san ma dan adam rai don haka wallahu alladhi awsala riyaha alkum Allah shine wannan wanda ya aiko iska fatusiru sahaban sai iska nan ya motsa girgije fasuqnahu ila baladin mayyitin sai mu shayar da shi zuwa ƙasa ko zuwa gari wanda yake ya mutu baya tsiro ba a hayyana bihin alba ba da mautiha sai muraya da wa'annan ruwan muraya ƙasa bayan ta mutu kazalika nushur kama haka ake tada ɗan adam bayan sun mutu su ma ɗan an yi ruwa sai su koma tsirowa cikin kabarin su sai a yi busa sai su fito sai Allah ce ne man kana yuridu al-izzata من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور
sai Allah tabaraka ta'ala ya ce man kana yuridu al-izzata duk wanda ke son dokaka da buwaya wanda ke so ya zan ya buwaya to ya san falillahi izzatu jami'a dukkanin buwayar dokaka ga Allah suke daga duk mai son girma ya neme shi ga Allah Allah shi yake bada girma Allah shi yake bada buwaya kada ka yadda ka bi wani akan bata domin ka samu wani abu na duniya ko ka samu wata buwaya in an tashi zabe mutum biyu su tafi wajen boka guda kaci mutum biyu wannan ya je ya kai kai da inda boka an ba shi sa'a wannan ya kai kai da inda boka an ba shi sa'a wacce cikin su wanda Allah ya nuna ya ci ba wanda boka ya ba sa'a ba amma in sa'a ce boka ya ba kowa cikin su ko mutum uku ko mutum hudu yan takara kowa ya tafi kuma kowa a ba shi sa'a amma kun ga yiwa su samu su hudu domin Allah guda ya nufa zai ci don haka man kana yuridu izzata falillahi izzatu jami'a duk wanda ke son buwaya to buwaya tana ga Allah ya dage wurin Allah ya ta roƙon Allah sai Allah ya bashi sai Allah ya bashi buwaya ibnu kasir yace wa qawluhu man kana yuridu izzata falillahi al-izzatu jami'a ce wanda Allah ya yi wanda yake son buwaya to buwaya tana inda Allah dukkaninta wanda yake son ɗaukaka da girma yana inda Allah dukkanin shi ai man kana yuhibbu an yakuna azizan ai duk wanda yake so ya kasance ya buwaya fi dunya wal akhirah a duniya da lahira ya kasance matsiya a duniya ba su iya mai komai a lahira da duniya ya wuce shamatatul adani ya wuce makiya su mai dariya yana cikin ni'imomi da baya so a yi mai dariya a ce da wani ne ke wuce munan da mota da na ce ban ko mu ci roba roba amma an ce mai roba roba ya yi miliyan guda da haka ya kai miliyan guda da haka shi ma babban abu ne da haka in ce yabo ne nake yi baya son da a ce nan ba shi ne ke wuce da roba roba ga yana ta kasa ba nan ba shi ne ke tafiya da mota ba duk wanda ke son haka to fallal zan ba'atallahi yalla zinci da'a Allah fa innahu yahsulu lahu maqsudahu maqsudi ne ya tabbata gare shi na lahiyar da Allah ya bashi ta dawwama dukiyar da Allah ya bashi ta dawwama mukamin da Allah ya bashi ya dawwama kwarjini da Allah ya bashi ta dawwama dokakar da Allah ya bashi ta dawwama irin dawwama da ɗan adam yake samu mun san dawwama ta dindindin sai Allah tunda duk yadda ta dawwama to sai ta yanke sai ya mutu sai ta zo ƙarshe to wanda ke son haka a duniya da lahira lahira kuma buwaya shine ka shiga aljanna to ya zimci da'a Allah domin ya ci da ita ake cimma maksudi li anna Allah domin Allah ma li anna Allah domin Allah malikud dunya wal akhirah shi yake mallakar duniya da lahira wala hul izzatu jami'an shi yake da a jami'aha shi yake da buwaya dukkaninta kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa'annan da ke ɗaukar kafirai majibinta koma bayan muminai sun aza in sun jibinci kafirai za su samu ɗaukaka da buwaya musamman sadda ana makka sadda ana madina musamman domin an zo madina yahudawa suna da ɗaukaka suna da buwaya yana ganin haka sai allah ce a tabtaruna inda humul izzata yanzu buwaya kuke nema inda suke inda yahudawan fa innal izzata lillahi jami'a buwaya tana inda Allah dukkaninta duk mai son buwaya da ɗaukaka to tana inda Allah dukkaninta don haka sai ya kasance mun neme ta inda Allah wa ƙala ta'ala a yadda runa inda humul izzata fa inal izzata lillahi jami'a wa ƙala ta'ala sai Allah ya ce wala ya hazunka ƙauluhum kada maganganun da suke su dame ka innal izzata lillahi jami'a wa ƙala ibn kasir ya ce Allah ya ce walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina izza da buwaya ɗaukaka da buwaya tana ga Allah da manzon shi da mu'minai walakinnal munafiqina la ya'lamun sai dai munafikai masu jibinta yahudawa a Madina ba su san da haka ba ba kakkata inda wani neman buwaya ne buwaya tana tana inda Allah kuma annabi sassan ya gaya muna cikin abubuwan da ke sa a samu buwaya a samu ɗaukaka akwai mutum ya kankantar da kai ne kai ɗauki kai ne wani abu kuma yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawaba alillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya yi kankantar da kai ne ga Allah Allah zai ɗaukaka shi wa man talabaha min ghairihi wa wakkalahu ila man talabaha indahu duk wanda ya buƙaci ɗaukaka daga wani Allah Allah zai wakkala shi zai aza shi zai rataya shi ga wanda ya neme ta gare shi wa'annan surorin da ayoyin da muke karantawa a wannan shekara suna nuna muna tauhidi suna nuna muna kadaita Allah da bauta suna nuna muna babu mai iya yi maka sai Allah in ka yarda da haka sai ka samu duniya ka samu lahira sai ka ji daɗin rayuwarka a duniya kuma ka samu aljanna a lahira kuma wani ba zai yi maka wasa da hankali ba wani ba zai maka wasa da rayuwa ba don ka san ko ya so ko kai ya so ko ya baka ko kai ya baka abin nan da Allah ya nufa zaka samu zaka samu baya wuce ka zaka duk wanda ke son dokaka da buwaya man kana yudul izzata falillahi izzatu jami'a duk wanda ke son dokaka da buwaya dokaka da buwaya na Allah ne dukkanin su ilaihi yas'adu kalimut tayyib zuwa ga Allah ne kyawawan zance ke dagawa malamai sun ta fassara kyawawan zance wasu su ce addu'o'i da ake yi wasu su ce maganganu na kwarai da ake yi wasu su ce karatu da wa'azi da ake yi ambaton Allah da ake yi karatun Qur'ani da ake yi kuma duk wanda yana shiga duk wani zance da aka yi na kwarai ilaihi yas'adu zuwa ga Allah wannan abin yake takawa wani yana cewa Allah yana ina kenan yana sama don Allah ce zuwa gare shi suke takawa wato wa'annan abubuwan suna takawa zuwa ga Allah ne suna hawa zuwa ga Allah ne zuwa sama sai Allah ya ce wal amalu salihu yarfa'uhu aikin kwarai shi ke daga su don haka in ka yi addu'a sai ka yi wani aiki na kwarai ka yi ibada ta kwarai ka yi ta wasuli da ita sai ayyukanka na kwarai sai su sa a daga addu'a ka zuwa sama in ka yi wani abu na aikin kwarai wasu malamai suna cewa wacce wannan ayat tana magana game da wanda ke wa'azi yana aiki saɓanin haka don shi za ta zo ta cika muna da irin wannan magana wanda yake wa'azi yana cewa jama'a ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza yanzu yana aiki aikata irin wannan to wannan wa'azin da yake shine alkalimu tayyib aikin da yake kuma shine al'amalu salih sai kasance aikin da yake ya ce jama'a ya kamata ku tsaye da sallah sai shi ma ya kabbarta ya tsaye da sallah ya kamata ku yi azumi shi ma ya yi azumi ya kamata ku yi sadaka ku ciyar shi ma ya kawo nashi ya yi sadaka a ciyar ya kamata ku yi sallah tare da liman sai ya juya kuma ku juya shi ma sai ya yi sallah tare da liman sallar tarawih ya kamata ku kiyaye gaskiya shi ma ya kiyaye gaskiya ya kamata zukatan ku a ga kowa sai Allah shi ma ya kasance haka to wannan aikin da yake shine al'amalu salih wanda ke daga wannan wa'azin da yake na cewa na cewa ai kaza sai kasance magana kai ta kasance ta gaskiya kaga wannan ma fassara ce kuma ta yi sannan akwai addu'o'in da ake mutane na ta addu'o'i Allah ya yi muna kaza Allah ya amma mutum na addu'a wa maqamu haram wa mashrabu haram wa malbasuhu haram wa budiya bil haram fa anna yustajabu lahu kaga ya kasance kana addu'a babu aikin kwarai sai ya kasance cewa a ki ansa addu'a don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqib mat'amaka yustajab du'a du'auka ka kyautata abincin ka sai a ansa addu'arka don haka dai Allah tabaraka ta'ala ya ce du zuwa gare shi aikin kwarai a zance na kwarai yake tashi sannan aiki na kwarai shi ke daga wannan zancen sai ya tashi wallazina yamkuruna sayyi'ati wa'inda ke makircin mugun aiki yanzu mun dawo ga waccan fassarar ta farko ta mai wa'azi yana aiki da abin da yake wa'azi da shi wannan wa'azin ke dagawa sai malamai suka ce wallazina yamkuruna sayyi'ati wa'inda ke makircin mugun aiki su yi tun murya su tatata suna faɗi a aikin kwarai in sun ɓoye suna mugun aiki su mugun aiki suke yi amma ga baki ga baki annabi musa ko ga aiki fir'auna haka hausa ke cewa ko sai kasance ga baki in kace yana cewa a yi kwarai yana umoni da abin kwarai yana wannan yana aukuwa daga cikin masu wa'azi da 'yan siyasa da yawa suna faɗa cikin wannan in ka ji mai wa'azi wata yana tsara abubuwa masu kyau masu kyau in ka binciki alaka ce da makwabta ta mafi muni alaka ce da kwastomomi mafi muni alaka ce da mata ne mafi muni alaka ce da mutane mafi muni amma baki ne tatata haka shi ma ɗan siyasa ya dinga gaya ma mutane abin da zai musu na alkawari alkawari da yadda abubuwa gyara in ya samu mulki sai ga abubuwa sun canza to shine Allah ke cewa ke magana da waɗannan mutanen wallabi ne yamkuruna sayyi'ati waɗanda ke makircin mugun aiki wato makirci shine kamar yadda makirci shine abinda ka faɗi daban abinda ka aikata daban Doka masu zuwa wajen kamfe suwa mutane alkawari su ji tsoron Allah ya kasance abinda kuka wa mutane alkawari kuka zo ba ku aikata ba wallazi ne yamkuruna sayyi'ati kenan masu makircin mugun abu sai Allah ce lahum azabun shadidun suna da azaba mai raɗaɗi da waɗanda ke zuwa suna mutane wa'azi zaddaɗi abi Allah abi annabi ashe shi ba haka bane ruwa a tsayi da sallah a tsayi da kaza akwai wasu waɗanda wajen wa'azi sun iya faɗin a tsaye da sallah amma in lokacin sallah ya basu damu da tashi da sallah ba akwai su suna da yawa har wasu su a zarge su ba su sallar la'asar ba a taɓa ganin su yi sallar la'asar ba ko an ba su maganin ɗaukaka ne an ce su yi sallar la'asar maganin baya za a daina taruwa inda suke karatu da a daina kaza to duk su ji tsoron Allah duk suna shiga cikin wallazi ne yamkuruna sayyi'ati wayanda abin da suke faɗi daban abin da suke aikatawa abin da suke aikatawa daban sai Allah ce lahum azabun shadidun wannan bai take ta ga yan siyasa da masu wa'azi ba dai ya ya hakkai hakkowa da kowa ya kasance abin da kake faɗi da ba abin da kake aikatawa da ban sai Allah ce wa makru ulaika huwa yabur makircin waɗancan shi yake lalacewa aikin su watan yau da gobe asiri ke cenuwa yau da gobe makircin tsayawa yake yau da gobe wannan mugun aikin da suke zai bayyana in kawo mutum alkawali ka yi mai kaza lokacin kamfe baka cika mai ba zai zo ya bayyana cewa wani ya muna kaulin kaza ya zo a shi makaryaci ne ko da ya hau mulki ya gama bai yi muna ba malam wani shi ke muna wa'azi kaza a shere waje kaza yake yake zuwa yana kaza da kaza kaga ya kasance aikin ka yayi daidai da maganar da kake yi domin ba haka ba wa makru ulaika huwa yabo makircin wa'annan da ke makircin mugun aiki ke ma ke koyi mugun aiki to makircin su karewa yake yi Zaka aya ta gaya mana kashin mutane guda biyu na farko idan ya sadun kalimar tsayibu zance na kwarai zuwa ga Allah yake tashi sannan wal amalu salihu yarfa'u aikin kwarai shi yake daga shi mafi yawa inda ake zance ba na ake aiki ba mutum ya zo wani masallaci ya yi wa'azi ya yi mutane wa'azi shi kuma in ya ɓoye baya yi mutum ya zo yawa mutane kamfe lokacin kamfe in ya hau gwamnati baya yi mutum yawa wasu mutane alƙawarin in sun yi kaza zai mutu kaza idan ya samu iko suka yi mai nasu gefe ya zamba ya yi ba wajen ɗaya suke haɗuwa ba don shi ilahi ya sadu kalimun tayyib inda ake magana daban inda ake aiki daban wal amalu salihu yarfa'uhu aikin kwarai wanda ke gaskata wancan shi yake daga wannan zancen amma wallabi ne yamkuruna sayyi'ati wanda ke makircin mugun aiki su zo su faɗi abinda suka faɗi daban abinda suke aikatawa daban lahum azabun shadidun yan je lahira suna da azaba mai raɗaɗi sannan anan duniya wa makru ulaika huwa yahur makircin su shi yake karewa asirin su tunuwa yake ganewa ake cewa abinda suke bisa ba daidai bane wallahu khalaqakum min turabin والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب إن ذلك على الله يسير
kafin nan ga abinda ibnu kasir yake cewa wajen wallazina yamkuna sayyi'ati yace qala mujahid wa sa'id ibn jubayr wa shahab ibn hawshab humul mura'un bi a'malihim wallazina yamkuna sayyi'ati sune masu riya da aikin su a gaban mutane yana iya kyautata komai su gani amma in yake banta ba haka yake yi ba yani yamkuruna bin nasi suna makirci ma mutane suna nuna musu fuskar kwarai suna koyi mummuna wa yuhimuna annahum fi ta'atillahi suna nuna ma mutane cewa suna cikin da'a Allah wa hum bubada'u ila Allah azza wa jalla kuma su makiyan Allah ne masu hasala Allah ne azza wa jalla yura'una bi a'malihim suna yin riya da ayyukansu wala yanquruna Allah illa qalila ba su ambatun Allah sai kaɗan saboda haka wa qala abdurrahman ibn zayd ibn aslam abdurrahman ibn zayd ibn aslam yace humul mushrikuna wasahihu annaha ammatun abin da yafi inganta ta hade wal mushrikuna dakhiluna fi tariqil aula mushriku mushrikai sun shiga a hanya mafi cancanta a shiga saboda haka kaga ya kawo innan cikin salaf mujahid da sa'id bin jubair da kuma shahar bin haushab duk sun fassara ta da masu riya shi ne masu yin aiki na lahira gaban mutane domin a gana kwarai ne in sun keɓanta ba haka ba ne wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da wasu malamai suka kyamaci tasbaha saboda tana nuna kai na Allah ne kana ta yi kana ta yi komi baka cewa ko kai shi cikin jama'a kila komi baka cewa kana ta ja sai a cewa ne na Allah ne amma kuga malamai ma waɗanda suka ce ai amfani da ita wanda suka ganin halas ne kamar ibnu taymiya kamar ibnu qayyim kamar ibn hajar kamar shehu dan fodiyo kamar sheikh muhammad sallu taimi da bin baz da suna cewa ka aje inda in an ka tashi afkar ka ɗauko ka yi afkar ɗinka amma su ma suna cewa kakkara ta ya ga wuya kakkara ta ya ga hannu kakka zo cikin jama'a ana cewa ga ahalin lahi ga ahalin allah yana ta kaza kuma kila in ka keɓance babu kowa ba za ka dawo tasbaha nan ba wata tasbaha ba ka ɗauko ta sai ka sa babban rigar ka ka sa komai za ka hito ita ba ka ɗauko ta ita ba ƙawa ce ka hito da ita ala kulli halin in za ka ja tasbaha kaka ja tasbaha ka amma kaka zo cikin jama'a kana nuna musu kana ja in ka koma gida ba ja kake ba za ka sayar da ka sa babban rigar ka za ka sa ta idan ka fito tsaf tsaf haka ke fitowa da ita ga hanya kowa ya gane ka kana jan abin ka in ka koma gida kuma ka aje ta a'a in ja za kai ya zan ko ina ja ka kai gida da waje kai ya zan jan da kake gaban jama'a ya fi wanda kake a bayan jama'a kai kasance ibada kai da kake kyautata ta gaban jama'a ya fi yadda kake yin ta in jama'a ba su gani wa'annan su ne wa'annan cikin salaf cikin magabata mujahid da sa'id bin jubair da shahar bin haushab suka ce da su ake da wallabi na yankunan sayi'at wanda ke makircin aikin mummunan aiki lahum azabun shadidi suna da azaba mai tsanani wa makru ulaika huwa yabo kuma kircin waɗannan shi yake tsinkewa shi yake yankewa shi yake karewa Allah ya sa koyin mu tafi bayanin mu kyawu ko da shi kai kokarin haka kaga ya koyinka da bayaninka take in baka so ka shiga haka ko da yaushe koyinka tafi bayaninka kar kai kokarin burge mutane in wa'azi kake kar kai kokarin ka gaya musu abinda suke so su ji a don su yarda da kai ka gaya musu gaskiya tayi musu daidai tayi musu daci ta yi musu wannan ya rage nasu amma dai kai gaskiya ce ka gaya musu ko ba ita suke so a jiya ba ko ba ita suke so a jiya ba ya kasance ita ka gaya musu ba ita suke so su jiya ba wannan nasu ya rage in ka tashi gaban jama'a kakka kyauta ta ibada yadda in ba gaban jama'a ne ba haka kake yi ba ya kasance a ɓoye abubuwan da kake yi ya kasance sun fi wanda kake a bayyane kyawu ana nuna min lokaci saboda kun san yau za mu yi neman taimakon marayu ko tuna ga an shigo da an tamfofi ya ake ce a tamfa nawa ne nawa masha Allah a tamfa talatin da uku wata mata ta kawo ta baiwa Allah Allah ya saka mata da alkhairi a can damuna da wasu wasu a tamfofi ko? eh to Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta Allah ya sa aljanna ce makoma na? eh za a nemi taimako za a zagaya za a zagaya a nemi taimako nawa aka samu a wancan neman taimakon da aka yi aka zagaya nan cikin masallaci dubu saba'in da shida da ɗari shida ko Ok, so da akwai atamfofi guda goma ga talatin da uku an kawo ko? Shekaran akwai atamfofi talatin da arba'in da uku ko? To Allah ya saka musu da alkhairi. Bismillah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Allah ya saka mu.
Ah, Ya kamata mu faɗi account na ko? Na Bello. Eh, ah, account. Account in Jaiz ne 000 guda uku. Ah, 00 guda uku 158 00 guda uku sai 158 sai 24 sai double eight. zero zero guda uku sai one five eight sai two four sai double eight zero zero guda uku one five eight two four double eight jaiz bismillah
Wannan mai tambaya na farko ce Assalamu alaikum. Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin. Malam dan Allah menene hukuncin wanda maziyi ya fitar masa a lokacin azumi.
wanda maziyi ya fitar ma lokacin azumi ya gitta azumi ne ga sabanin malamai a inda mazhaban malikiya baya da azumi a saboda kaga ya gitta sabani ne koda akwai wasu malamai sun ce akwai azumi kaga akwai dai wanda suke ganin azumi ne ba baya da ba- babu azumi shi a mafi yawan malamai suna ganin yana da azumi kuma wannan shi muka fi fahimta saboda babu dalilin da ya nuna cewa kwata-kwata maziyi yana kare azumi sai dai ya rage ma kai ne lada domin cin hadisul kudusi Allah yana faɗi ya ce mai azumi ya ce da utamahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali mai azumi yana barin abinci ne da abin sha ne da shawata saboda shawace saboda ni to kaga ah, wanda ya bari hammazi ya fito mai bai bar shawace ba mafi yawa mazi yana fitowa ne daga tunani wanda ya kamata a ce ya ya nisance shi Ah, don haka dai bai kamata ba bai kyautata ba ya kamata mai azumi ya shigaltar da kai ne da bautar Allah da ambaton Allah da wasu abubuwa ba za su kai shi tunani ko wani chatin ko wani abu ko wani kusantar ma- mace ko mata ta ce wanda zai sa mazi ya fito mai ba wallahu ta'ala a'lam.
Wannan ce Assalamu alaikum warahmatullah. Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana. Malam tambaya ta ita ce me ya halaccin hada mutum da Allah da Annabi kamar ka cewa ne don Allah da Annabi kai min kaza. Shin ko ya halatta faɗin haka?
bai bai kamata faɗin haka ba kamata in za a faɗi a faɗi Allah ɗai wani mutum ya tashi ya ce ma sha Allahu wa shi ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya so ka so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aja'altani lillahi niddan kul ma sha Allahu wahdahu ka sanya ni tamka ga Allah ka ce abinda Allah ya ga dama shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam salati ake mai girmama shi ake yi ibada akai da abinda ya zo ba hada shi akai da Allah waje ɗaya ba ga lamura don haka sai mutum ya keɓance Allah ya keɓance annabi sallallahu sai ga abubuwan da nasi ya zo da su tare amma in ba haka ba to bai kamata a hada ba kamata yayi annabi sallallahu na shi da'a ne da biyayya da so da kauna da fifita shi akan kowa da nuna cewa ya fi kowa da kada a bauta ma Allah yanzu mutumin da zai ce ha don ni ba za a ce haka ba shi zai ce kuma yana da wata salati ta fi ta annabi yana da wani ambato Allah ya fi na annabi shi kwata-kwata bai jin shi kunya cewa yana da wani abu da ya fi na annabi yanzu kuma mu abin da ke cewa Allah ne ba a haɗawa da annabi shi kuma annabi sallallahu ya fi kowa zaka amma Allah ne ba a haɗawa da shi amma shi yanzu zai haɗa wani abu da bai kai na annabi bai haɗa shi da annabi kaga akwai kuskure akwai tukka da walwala zaka ya kamata a kula wallahu ta'ala a'lam Wannan ya ce Assalamu alaikum warahmatullah. Malam ya halatta online trading a musulunci wanda ake wanda ake yi ana sayan coins ka sai ka sai suwa.
ai ban ban ban ba da fitowar wannan an sha an tambaya ta ban ba da fitowar wannan saboda online trading da online business suna da yawa ah, daban-daban akwai wanda halasti ya shiga ciki akwai wanda haramci na shiga sannan kuma irin haka in mutum guda zai baka fatawa to ba za ka yi fatawa da abin da ka ji daga mutum ɗaya ba wata kana buƙatar sai ka yi bincike ka tabbatar da ni a ciki da da da me baya baya ciki sannan fatawa ta kan kama zaka in wannan fatawa kadai bata isa a ansa akan ta ba wallahi ta'ala
wannan ya ce ina yi wa malam jabir da dukkanin musulmai fatan alkhairi allah ya ƙara ma juna allah ya ƙara yi mana albarka ya tabbatar mana da alkhairi ya ce na ji wata fatawa cewa aure ya- yana kulluwa ne idan abubuwa hudu suka samu wato soyayya sadaki shaida biyu siga to tambaya ta anan ita ce yanzu idan an je wa- neman aure wato engagement za ka ga duk waɗannan abu za ka ga waɗannan abubuwa sun suna aukuwa daga ƙarshe ma a yi addu'a a wace shi ne ko tabbas hakan ne aure ya ɗoru
a'a bai dauru ba domin al'adatu muhakkama a nan inda muke akwai abin da ake ce ma neman aure engagement kamar da ka faɗi akwai yana ce ma ɗaura aure to in za a dibi a ce aure ya ɗauru to abubuwa da yawa za a dibawa wata in za ka yi hukunci za ka yi hukunci da awaƙi cewa me zai zo baya misali yanzu idan aka zo engagement sai aka kawo sadaki aka ba da sadaki aka yi addu'a ba ka ciki amma ya sawo ta aka yi addu'a ka tashi kamar ɗaurin aure aka ce a sa ranar ɗaurin aure sai aka ce za a ɗaura aure bayan sallah da sati ɗaya to sai aure ya watsi kafin azumi in wani ya zo neman ta biza a cewa cewa za a yi to an taɓa ɗaura mata aure a cewa aurenta na biyu ne ba a cewa za ka ba aure ba ne inda aure ne da in wani ya zo neman ta aure za a fata cewa an taɓa aure baya na ɗaya kenan na biyu idan ya mutu za ta gade shi ba ta gadon shi in ya mutu ba ta gadon shi don haka na abin da ya ɗaura aure sai an yi irin yadda ake yi nan an yi an yi an yi an yi karɓa an yi nema an yi karɓa an ba da sadaki an sa liman ya karanta hudu ba ya ce to ga zai ɗaura auren wani da wance an yi wannan urfi kowane gari suna da nasu urfi don haka al'adatu muhakkama cewa kawai da an kawo kayan engagement don an biya sadaki ta zama matar shi ba haka ba ne sannan abin da ake wajen engagement ba shi ake wajen ɗaurin aure ba tun muna zuwa judin muna gani na farko wajen engagement ba cewa ina waliyinta ba cewa ina waliyinta kuma ita mace ba a aurar da ita sai da waliyinta to waje engagement ana ya aika mutane da yawa babu waliyinta zai babanta bai je engagement ba Ah, in babanta na da rai kuma babu wanda an waliyi sai wanda ya wakilta a matsayin waliyi kuma an je engagement ba a neman ina waliyinta shi aka dai ina wanda aka aiko kaga ba a aure babu waliyi don haka engagement ba aure bane ko an biya sadaki tun da waliyi bai zo aka yi siga aka tabbatar ba kuma in mutum ya mutu ba za a ce tagadai ba na ɗaya kenan na biyu idan aure ya watse ba za a ce a'a ai ta taɓa aure ba in wani ya zo neman ta to duk wani yana nuna cewa ba haka bane zaka engagement daban aure aure daban wallahu ta'ala a'lam.
sai tambaya ta ƙarshe wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta shi ne mahaifiyata ba ta iya azumi kusan shekara uku sai dai ciyarwa sai wannan shekara ba kamar yadda muka saba ba na zaƙo wani da ke karatu wanda ba a nan garin yake ba ina ba shi abinci shin malam ko an yi daidai ina kuma eh, shi eh to an yi daidai an yi daidai idan ka zaɓo da ka zaɓo mutum guda ka dinga bashi tunda mahaifiyarka guda ce ka dinga bashi da ka ɗauki mutane da yawa ka dinga ba su misali ya kasance mutum talatin kacciyar zama ɗaya ko mutum goma kacciyar so uku duk ɗaya ne don haka wanda mahaifiya ce ko mahaifi ne baya iya azumi akan tsufa ko shi bai iya azumi akan tsufa ko akan wata illa ya samu wani mutum guda ya dinga bashi abinci akan sadaka ne abinci yana bashi madadin wannan azumin na kafara ne yayi daidai wallahu ta'ala nawa aka samu ko ba samu sana ana hadawa to an samu da yawa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum